بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الكتابة الكتابة نعم الكتابة بيع السيد عبده من نفسه بمال منجم Kwarai kuwa alkataba ƙullafansa shine bai usayidi kataba ya sama ko alkitaba الكتابة يا سيدي.
alkitaba duk da ɗaya ne zai zai ɗauki kitaba ne نعم alkitabatu ƙullafansa shine bai usayidi abdahu min nafsihi mai gida ya siyar da bawan shi ma shi kan shi bawan نعم a yi cinikin bawan ya sayi kanshi da kanshi bimalin munajjamin da kuɗi wanda za a sa wa lokaci-lokaci munajjam mana a samar najami najami ya rika biya ko sati-sati ko wata-wata ko shekara-shekara نعم يؤديه على نجمه nujumihi wanda zai ba da shi a bisa wannan ainihin ajalin da aka saka duk lokutan duk lokaci in duk sati ne in duk wata ne in duk shekara ne dai lokacin yayi ya zo ya rika bayarwa har ya gama biya نعم فإن أجله لزمه قبوله idan ya gaggauto da kudin to ya lizimci mai gidan dole ya karba kun yi da shi akan miliyan goma duk shekara zai bada miliyan ɗaya kawai sai ya rugo miliyan goma ya kawo baka yi zaka ce ba za ka karba ba dole ka karba kuma ya intu shi kenan نعم ويرق بعجزه kuma ولا ana يجبر bautar da bawan ga gajiyawan shi yana biya yana biya diran da ya kasa biya walau baki an jira min ko da abin da ya saura bai wuce jira min ɗaya ba shi kenan Na'am.
in zai gagara sai ya koma bauta نعم. ولا يجبر السيد عليها kuma ba a tilasta mai gida akan wai dole sai ya ɗaura wa bawan shi fansa sai in ya ga dama نعم وهل له إجبار عبده amma shin yana da daman ya tilasta bawan nashi akan ya karbi fansan ko shi ma bai da daman tilastawa فيه خلاف shine aka yi kilafa a ciki نعم ويكره كتابة an karanta kulla fansan أمة amacin baiwa نعم لا كسب لها wanda ba ta da sana'a baiwa ce ba ta da sana'a an ka ɗora mata banza ka kashe ta je ta yi ta aikin banza kenan ta kwaɗo ta samu kuɗi نعم. وللمكاتب كسبه bawa mukatabi dukkan sana'an da ya yi duk kuɗin da ya samu nashi ne mai gida bai da daman kwacewa نعم وعرش جناياته arashin jinayen shi idan wani ya masa jinaya ya biya نعم yanzu misali ka kulla mar fansan zai biya dubu ɗari نعم sai wani ya je ya fasa mar ido ko ya karya mar hakuri sai aka je aka yi shari'a aka biya shi miliyan ɗaya to ba ka da damar kwace wannan miliyan ɗin kuɗin da ya samu na arashinsa nashi ne نعم وليس له انتزاع ماله mai gida bai da damar ya kwace mar kuɗi tun da ya riga ya sai kan shi yana biya نعم ولا يعجزه kuma mai gida bai da damar ya gajiyar da shi ya ce wai tun da yau baka kawo kuɗi ba ka gajiya ka koma bauta babu wannan damar sai dai hukuma ولا يطأ مكاتبة kuma mai gida bai da damar ya take wanda ya kulla wa fansa tunda tana biya bai da damar ya take ta yanzu ba ba bai wa- ba abin nan din ba sadakar shi bace نعم فإن حملت خيرت بين بقائها مكاتبة wa وفسخها faskiha wa tasiru umma waladi نعم to idan mai gida ya kulla bai wasa fansa kuma sai yake takanta har ta samu ciki نعم to yanzu tana samun ciki sai a bata dama نعم.
tsakanin in tana so ta ci gaba da biya ta yantu نعم wa faskiya in tana so ta ɓata wannan ainihin fansan wa tasiru umma waladin sai ta zama umar walada diran da ya mutu Na'am.
ta samu yanci kyauta Na'am.
duk wanda ta auna ta ya fi mata shi za ta yi وله بيع الكتابة من أجنبي yana da daman ya siyar da wannan fansan daga bare kamar sai da bashi da muka ce Na'am.
ya halatta ya kulla mar fansa نعم to yanzu wannan fansan kun yi da shi akan duk wata zai kama dubu ɗari ɗari in an shekara ya yanto Na'am.
to yanzu wannan kuɗin da zai rika kama din ya halatta ka siyarwa wani sai ka ce wani eh ba ni buhun masara ashirin نعم wani zai rika kama dubu ɗari ɗari duk wata in an shekara kuwar wani shi kenan ka siyarwa wani wannan fansan ya halatta نعم والنقد بعروض وبعكسه مؤجلا wannan ƙadu نعم idan farin kuɗi ne ka kulla mar fansa bi urudin za ka siyar da kadara ne نعم dan ka siyar da farin kuɗi ya zama kamar canjin kuɗi da kuɗi da jinkiri kuma da ƙari bai halarta ba نعم saboda haka in farin kuɗi ne ka ɗaura wa bawan fansa Na'am.
to za ka siyar da wannan farin ah, ah, kana da daman ka karɓi ainihin farin kuɗi نعم aha bi urudin da kadara idan ka ɗaura mar fansan kadara ka karɓi farin kuɗi نعم ehe وبعكسه معجلا wabi akasihi hakanan akasin haka idan ka ɗaura mar ainihin farin kuɗi ne ka karɓi kadara نعم amma mu'ajjalan in zaka sayar din fa dole sai yanzu yanzu wanda ya siya din zai biya saboda kar a samu ainihin bai udainin bidaini نعم ومن المكاتب كيف شاء kuma amma idan mukatabin wanda ka kulla wa fansan نعم shine kuma za ku yi cinikin ya biya wannan fansan a yanzu yanzu wannan kai fa sha koya yanzu za ka iya siyarwa koya ko da me za ka siyarwa نعم wa huwa haqqu biha kaga ko kuɗin ne zaka iya siyar mar da kuɗi ya zama kaman kamar ragi na'am misali ka ɗaura mar fansan miliyan biyu zai- zai biya a cikin shekara biyu na'am in wani za ka siyarwa ka ba zai ka siyar mar da farin kuɗi ba sai da kadara ko Na.
to in shi ɗin za ka iya cewa ya kawo miliyan ɗaya shi kenan kaga kaman kamar ragi ne ba matsala na'am na'am wa huwa haqqu biha wahuwa haku biya kuma shi din in yana bukata shi yafi cancanta da asiyar mar ka sa mukatab abin nan katabar bawanka a kasuwa na'am
shi bawan sai ya ce yana bukata zai biya to shi yafi cancanta a siyarwa fiye da wani bai la bai'u najmin amma ba a siyar da najam na'am kaman ka ce wai ka siyar da adadin kwanaki ko adadin watanni kaman ka ce nawa zaka sayi na wata kaza bai halatta ba na'am wa fil juz'i khilafun amma a juz'in najam din an yi sabani yanzu misali najam shine misali ka ɗaura marfansa duk wata zai baka dubu ashirin ashirin zuwa shekara na'am kaga wata wata wata goma sha biyu ko Na.
To yanzu ba za ka ware wasu adadin watanni Na.
ka ce wai na siyar ma na wata kaza ba Na.
bai halatta ba na'am ah assalamu alaikum masha Allah amma juz'i kuma Na.
ka ce wai na siyar ma da percentage kaza na wata goma sha biyun to wannan shine akai khilafa Na.
misali kun yi da shi zai kama dubu goma dubu ishirin ishirin zuwa shekara duk wata dubu ishirin ishirin zuwa shekara na'am sai ka ce to yanzu abin da za a yi ka sayi ainihin 50% na wannan ainihin kowane wata ɗin kaga dubu goma goma kenan Na.
ka ban masara buhu goma duk wata in ya tashi zai ban dubu goma ya kama dubu goma Na.
to yanzu wannan shine aka yi kilafa Na.
amma in gaba ɗaya za ka siyar wannan ba kilafa ya halatta Na.
ka siyar ka karɓi kuɗinka na'am adda ila mubta'iha bai za adda ila mubta'iha a taƙa na'am idan shi wanda aka kulla fansan mai gidan shi ya siyar da fansan idan ya gama biya zuwa ga wanda ya sayi fansan na'am yana gama biya a taka ya'in na'am wa Wala'uhu wala'uhu li sayyidi.
walitakan shi kuma lisayidi na mai gidan shi na farko ne na'am wa illa ruqqa idan kuma ya mubta'iha.
gagara biya ruka za a bautar da shi limubta iya ga wanda ya sayi fansan na'am kalma- tunda yanzu ya zama na wancan Na.
yana gagara biya shi kenan sai kuma bawan wancan kalmahubi kamar wanda aka ba da shi kyauta wal musa lahu biha Ah, kama- kalmar hubi kamar wanda aka ba wa ainihin fansan wal musa lahu biya da wanda aka yi wasici lahu gare shi biya na fansan Na.
shi ma in ya gama biya ya yantu walittakan shi na mai gidan shi in bai gama biya ba za a bautar da shi ga wanda aka bawa din zai zama bawan wanda aka bawa ko zai zama bawan wanda aka yi wasiya din.
na'am na'am wa yustahabbu an yada anhu shay'an min akhirih kuma an so ya dan rage mar wani abu a ƙarshe yana biya yana biya in ya zo ƙarshe ka dan rage mar wani abu na'am fa idza ataqa tabi'ahu maluhu idan ya yantu bawa yana biyan fansa ya gama biya ya yantu to yanzu ma lulu ke shi ya bi shi Waladu waladu hadisu.
ya'yansa ya'yan shi alhadisu wanda suka faru bayan an ɗaura fansan Na.
shi da matarsa bayi ne na wani mutum Na.
bayan ya ɗaura musu fansa duk ya'yan da za su haifa suna cikin wannan fansan sun gama biya ya'yansu su yantu wal mushtaratu fiha da kuma 'ya'yan da aka sharɗanta su ko da 'ya'yan an same su kafin kulla fansan inda lokacin da za a kulla fansan an ce har da su to su ma duk sun shiga na'am wa amatuhu al-hamilu da baiwarsa alhamilu mai ciki ita ma ta shiga ma duna janin ya banda dan cikin nata na'am fa idza mata wa taraka idan ya mutu wata raka wafa'an shi wanda aka daura wa fansa ya mutu Na.
sai ya bar abin da za a biya wannan fansan dama akwai kuɗin da za a iya zuwa a je a biya lokaci ɗaya to Na.
ujjila a gaggauta biya ɗin Na.
an daura mar fansan miliyan ɗaya Na.
yana biya ya biya dubu ɗari biyar dama duk wata dubu goma go- ah, duk wata dubu ɗari ɗari ne yau sai ya mutu to Na.
sai ya zama abin da ya bari ɗin akwai kuɗin da za a iya zuwa a cike wannan fansan to ujjila Na.
a gaggauta ainihin biya wa a sai 'ya'yansa gaba ɗaya su yanka na'am wa wari suhu in Na.
sun yantu sai su gaji abin da ya saura bayan sun gama biya na'am fa in lam yafi wa hum bayan lam yafi wa hum idan abin da ya bari ba zai iya biyan abin da ya saura na fansan ba wa hum aqwiya sai mu duba mu ga idan 'ya'yan nashi masu ƙarfi ne za su iya zuwa su yi sana'a sa'au Na.
su je su yi sana'a su yi ɗawainiya su samo kuɗi wa wadu su zo su biya Na.
wa a ta sai su samu yanci na'am wa illa ruqu idan ko ba za su iya ba to ruku shi kenan sai a bautar da su Na.
kaga kamar ya gajiya kenan na'am wa la yujizu nafsahu Ko- kuma ba zai gajiyar da kanshi ba wa la yatabarra'u wala ya tabarra'u ba zai alheri ba na'am wa la yujadi wala yuhabi ba zai muhabanci ba muhabanci kamar ya siyar da abin da yake da tsada da arha ga wani Na.
kaga ya zama kamar ya bada kyauta kamar abin nan zai dubu ɗari ya ce wani ka dubu goma ka ɗauka to duk ba zai wannan ba na'am wa la ya'tibu in yana da bawa ba zai yanta bawan ba wa la yanki ba zai aure ba ولا يسافر ba zai yi إلا بإذن- tafiya ba tafiya mai nisa wayannan abubuwan duk ba zai ba illa bi izini sayidi sai da izinin mai gidan shi نعم آه، وله مقاطعته to إلى شيء walahu مؤجل.
muqadatuhu mai gidan yana da daman ya yanke da shi wannan bawan da ya daura wa fansa إلى شيء zuwa ga مؤجل.
wani abu mu'ajjalin abin gaggautowa kamar yanzu misali ya daura mar fansa yana cikin biya Na.
yana da daman ya ce wani eh ka je ka kawo abu kaza yanzu yanzu ka yantu نعم kaga muqadatu kenan kawai su yanke daga yanzu ya kawo abu kaza ya yantu ya halatta وإذا أسلم مكاتب الذمي to idan mukatabi na ba kafirin amana idan ya musulunta dukkan su kafirai ne Na.
ɗaya bawan ɗaya ne shi wannan bawan bayan mai gidan ya kulla marfansa sai ya zo ya musulunta نعم فإن to yanzu da ya musulunta nan fa inna jazahu Na.
idan ya gaggauta yan tashi haka ake so dan ba a yadda musulmi ya zauna a karkashin kafiri ba وإلا بيات عليه idan ko ya المسلم.
ki ya gaggauta yan tashi to bi'at alayhi a siyar da wannan fansan min musulmin daga wani musulmi sai a samu wani musulmi a ce sai fansan a bawa kafirin Na.
shi wannan wanda musulunta sai ya zama mukatabi a karkashin musulmi ومن أوصى له بك- بكتابته duk mutumin da ya yi wasiya lahu gare shi bi kitabati da daura mar fansa جعل في الثلث al'aƙallu za a sanya al'aƙallu mafi ƙaranci Yeah.
fi sulusi a cikin sulusin abin da mai gidan ya bari Min min qimati.
kimati daga kiman shi kan shi bawan au kimati ya ko kiman ita fansa وق- وأحكامه hukunce hukuncen bawa mukatabi kal abdi kaman bawa kinni ne duk hukuncin bawa ya hukan shi da abin da bawa ba zai ba shi ma ba zai ba
نعم.